أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda kenan unguwar karkada a birnin da magaran yau muna 22 ga wata na rabi'u thani zan ce juma'a 22 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 438 wanda ya dace da 20 ga wata na farko shekara ta 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na takwas a cikin kisar annabin Allah Ibrahim a.s. a karatunmu na ƙarshe mun zo ƙarshen dai mas'ala ta ka'aba ko marhala ta annabi ibrahim alaihi salam da annabi isma'il bayan gina ka'aba da bayanin kira zuwa ga aikin haji donan bayani ya gabata kina insha Allah yau zamu magana mu za ta tashi daga kenan makka mini sham ko ta betul maqdis kahin nan abin da yake da alaka da masallaci na makka da betul maqdis musamman tsayin wa'annan masallatayya ruwa cikin sai bukhari aka cikin sai muslim abu zar ke cewa yawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tambaya kan wa'innan musallatayya cewa na ce ya rasulallah ayi masjidin wudu awwal wani masallaci aka fara ginawa da harko ya ce masajidul haram ƙulta sun ma'ayi masajidul aqsa ƙulut kan bayanahuma ƙal arba'una sana summa qultu summa ay ay haisuma adatka salatu fasalli abinda yake ma da wannan hadisi Abu Dharr kice nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani masallaci aka fara dorawa a saman kasa yace masjidul haram sai nace sun kuma bayan shi sai wanne yace masjidul aqsa shine gari na kudus zamu ce na kudus a yau yace kuma ha ya ce duk inda lokacin sallacin maka ka yi salla a wannan wuri ma'ana babu sharaɗin yi a masallaci inda lokacin salla yi kenan ba a ca dole irin na sauran addinai salla ba ta yi sai a coci ma'ana kamar da ake kai inda jama'a wurin jama'a je in babu wurin jama'a duk da aka yi salla ta yi ba a cikin wani kewaye ba wannan ruwaya kenan matsayin wannan masallatai guda biyu to nan za mu ce ina magana masajidin nabawi kahin nan mun san dai wannan matsayin wannan sallah akwai ruwa cikin cikin musulun da imam ahmad haka cikin sun nasa'i haka ibn maja manzara ke bada labarin ce annabi suleiman kamar da yake nasin hadisin cewa lamma bana baitul maqdis sa'ala allah azza wa jal khilala salasa khilalan salasa سأل الله عز وجل حكما يصادف حكما فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرق من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا صلاة لا ينهزه إلا صلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كما ولدته أمه من ذلك بار labarin cewa lokacin da annabi Sulaiman ya gina Ka'aba ya roƙi Allah ababe guda uku da ya gina Baitul Maqdis jazakallahu khair lokacin da Annabi Suleiman ya gina Masjidul Aqsa dan shi gina shi a waccan ruwaya Annabi Ibrahim alayhi salam an bar labari ya gina Ka'aba bayan shekara da an gina Baitul Maqdis na Annabi Suleiman gini ne bi ne dan lokacin kwarai ya tsawon gaske shi ma mata gini na musamman Annabi Suleiman bayan gina Annabi Ibrahim alayhi salam shi annabi sulman abin da ya roƙa na magana bayan ya gina ya ƙare ginin kamar da yadda ya yi shi ƙware abin da ake amushi sai ya roƙi Allah abu ya roƙi Allah da warko Allah ya mai muwafaka hukumcin da zai yi ya dace da hukumcin da Allah da shi kai sami kuskure cikin hukumci Allah ya bashi wannan dama aka bashi wannan fadala ta da hukumcin da zai hukumta zai dace da hukumcin Allah ya roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ba shi mulkin da ka'aba kowa irin shi kamar nasan Qur'ani ya kawo rabbi habli mulkan la mukim li ahad min ba'di Allah ka bani mulkin da kyautar mulkin da kaka ba kowa irin shi bayana kuma Allah ya ba shi wannan tabbas hayyo ba kaman shi wanda ya mallaki aljanu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai lokacin da ya kama wani shedani iya sallah wani shedani ya kama manzo Allah hari annabi iya ba ba ta kai da annabi ya kama wannan shedanin ya makure to sahabbai ba su gani ba ba su gani abin shi sun ga dai ya kama hannu ya riki ba ana sallah bayan an kare ya rasulullah ya aka lahiya maka ga ka kama hannu ka shaki ya ce abinda aka yi shaidan ne ya gito yake so ya yi min wasa da sallah shi ne allah ban dama na shake shi sai da na ji sanyan halishan shi a hannuna yana ya zazzado halishi ya sha wuya ya ce wallah ya ce na so in kama shi in ɗarme a cikin gimshikin wannan masallaci da sai yara mutum su suka wasa da shi a zuwa kwasa da shi a ɗarme a cikin masallaci ya ce sai na tuna addar ɗan uwana suleiman rabbi habili mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di wannan kada ya hana kinan ɗarme shi kin irin wannan abin da Allah ya bashi bi ba kowa ba kuma shi kada ya ka ba sai abu na uku ya roki Allah subhanahu wataala cewa babu wani musulmi babu wani da su musulmi ne da zai tashi ya je wannan masallacin al-aqsa da niyyar sallah sai Allah ya hudo da wanda ya je masallacin al-aqsa da sallah Allah ya hudo shi daga wannan masallaci kamar radda wasu tahi shi samun gafara ta Allah kenan wannan shine aka ce a lokacin wani ba masu hali na da ba wannan ballati wannan baban su Usama cewa ɗaya rana ya je ya sallah a Qudus ya zo Madina ya zo Makka ya ɗaya rana da hali da jirgin da shi da katar da kuna ya je ya yi a kudus wata sallah ya zo kuma wata a madina sallah biyar ya yi a cikin wannan guda uku suke da hali kenan wannan shi ne matsayin wannan masallaci to sai ruwaya wadda imam musulmi ya rubuto jabir ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce salatun fi masjidi hada afdal min salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram yace manzo Allah ya ce masahabbai salla a wannan masallaci na hamadina kenan ta yi salla dubu da wani gari da wani masallaci wanda ba shi ba da salla dubu ɗaya a madina dubu take ta ko'ina a mata sai masajidul hara shi an ware shi a nan a ruwayar sai ya kawo shi masajidul haram shi salla a cikin shi afdal min mi'atil salati fi mana shi kuma yayi yayi sallah 100 akan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan nan shi ne manzo annabi sallallahu alaihi wasallama shi sallah dubu ce misali a dama garin ina ne ma ina duniya tunda kai sallah wani masallaci a duniya sai kai dubu za a baka ɗaya ta Madina ita kuma ta Madina an kai a Makka sai kai ta Madina 100 da baka ta Makka daya kenan sallah a masjidil haram na Makka idan kai sallah ta ɗaya a cikin sallar farla ɗaya misali sai ka sallah a da makaran ko a Najeriya ko a Najeriya amma ina duniya sai ka sallah dubu ɗari ka samu ladan wanda ya sallah ɗaya a makka wannan fadala ce ta Allah yana ba wanda yake so daga fadar Allah yati man sha Allah ya ba wani mutanen harami wannan fadala da wanda Allah ya kai can sallah ɗaya dubu ɗari ta garin ku sai an jima na gaskiya wannan shine muka ce ma alhazai aiki da wata ruwaya ruwayar da bata inganta ba ta cewa sallah arba'in a madina an je aikin haji ita suka yi rigima da ejoji wajen muhimmin kwana takwas a makka a madina kai wannan ruwaya hadisi da mun kawai tabbata ba wanda suke dogara da shi alhali in ka diba dan uwa zan ka je madina ka kara ziyararka zaman alhaji a makka ya hiriba domin misali annabi ya bayana sallar madina dubu ce da ta garin ku amma sallar makka fa dubu ɗari da ta garin ku kenan ka yi kwanakin ka masu yawa a makka sun yi riba akan ka jima a can a madina ka yi kwanakin masu yawa kenan kwanakin makka sun yi riba wannan yadda shi mun zai hudu sallallahu alaihi wasallam to nan he masala ta to me an ce na madina dubu ta garin ku na makka dubu ɗari ina sallah a masajid al-aqsa akwai abin da ya inganta wacce man da biyar ce wannan haka haka ya shahara amma ba haka bai tabbata ba cewa sallah ta masajid al-aqsa biyar bai tabbata ruwaya ba abin da ya tabbata shine sallah 250 ruwa da ta inganta ta yana ga cikin imam bai haka cikin sai ta gibu na albani ya kashi haka cikin darmin albani ya misali cewa abin da ya tabbata cewa nasin hadisin da ya zo sallah a masajidul aqsa tana kenan sallah a masallaci na tayi hudin sallah a masajidul aqsa hudin shi eh aka raba dubu gida hudu nawa za samu 250 shine abin da ya tabbata sallah bambancin ta makka da ta madina da ta masajidul aqsa makka dubu ta garin kai madina dubu ta garin ku makka dubu ɗari masar da aka sa 250 shi na sanadisa ya tabbata wannan shi ne kenan wa matsayin waɗannan masallataya kenan sha Allah yanzu darasin mun sha za mu ɗauka mun yi bayani yan uwa bayan mun ƙare bayanin annabi ibrahim san da annabi isma'il a makka mun ce kama manta da cewa akwai wannan tsohuwa mai imani sara wanda annabi ibrahim tana cikin farkon masu imani da shi wanda allah subhanahu wata'ala bai ba ta aihuwa ba ta tsohuwa ta ba shi damar ya yi sadaka da yar gidanta da aka ba ta baiwarta kenan hajar wannan hajar allah ya ba ta da da farko wannan tsohuwa tana kallo tana kallo batar da yanzu wannan da dalilin Allah kare mata imaninta damuwa take ciki aka ba annabi Ibrahim alayhi salam umarnin ya dauko wannan da nashi ya kai su dajin Makka ita bata a can magana tana nan yanzu to shi ne kenan sai kenan zamu je masalar yanzu ne kenan kuma zamu koma mu ji bayani yaya Allah subhanahu wata'ala yayi da wannan tsohuwa yaya aka yi da ita هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم و...
قال سلام قوم قال سلام قوم منكرون
nan Allah subhanahu wa ta'ala mu labari farkon mas'alar wannan tsohon muna cikin bayanin annabin Allah Ibrahim alayhi salam inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa hal ataka hadisu dafi Ibrahim al-mukarrami nan akwai jan hankali shin labarin bakin Ibrahim abin karramawa ya zo maka na akwai tashawik an a baka wani labari duk an san baka sani ba a madan nan ko da a hausa tashi wani kaga abin da ka auri kaza na sani ba gani ba amma na so in kawo hankalinka don ka ji wannan labari shin cewa hal ata ka hadis da ibrahim ibn karamin shin labarin bakin ibrahim abin karramawa ya zo maka إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون لوكتين هو الله سبحانه وتعالى zamu ga wannan kissa wuri daban-daban a cikin alkur zamu karanta wurin daban-daban dan a karanta nan a karanta can a karanta can zai baka mas'ala a gabanka kama abin a gabanka Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'iku na musamman mala'iku sun sabko kan wannan mas'ala ta baiwa sara ko annabi ibrahim alaihi salam albishir kin samun da bayan wannan shekaru nata sun zo da aiki biyu da sako biyu ba ibrahim bushara da kuma karshen masu aikin liwadi ya zo shine wa'annan baki na musamman a wannan wuri Allah ce shin labarin baki ibrahim ya zo maka baki abin karramawa idza dakhalu alayhi faqalu salama nan sun shigo mala'iku ne amma sun shigo da sifa ta mutane kamar abin sanan ne mala'iku Allah ba su damar tashakkul canza halitta daga wannan su koma nan sun zo a matsayin baki yan tahiya suka zo gida annabi ba salam suka mai sallama ya mai da amsa sallama kamar ibn kathir ke cewa kalmar salamun ta yi muhimmanci akan salama wani abu ilimin bayanin kan bayanin matsalar cewa dan ba tana shirya akan wannan sabat wa dawam kenan wannan kalma ya mida musallama da mahi kyawun sallama amma ya fa'inci a kaunin munkaruni wannan mutane ne ma'ana wasu baƙi ne wani gaskiya shi ne ya ɗan kyamace su ba bisan su ba maka sun zo gidan shi to halin da ibrahim salam iya daga cikin halin shi karma bako yanda an san bako so da yawa idan ba da zaka mai hidima sai haba abin ya isa ya da hakuri kace faraga ila ahli faraga ila ahli فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون na'am faraga ila ahli yanzu ibrahim sai sulale sai ta yi gida ya bar wannan baki a inda inda sauke su iya zuwa kuma an san shirin da yayi shiri ne na karma bako na awa baki a musu gashe ya ce faja bi ijilin samin can za mu ce maka inda ya zo bi ijilin hadis ya zo da wani dan mariki sabon aihuwa wanda kuma mai kiba mai mai lahiyayye eh dan mariki ne sabon aihuwa lahiyayye mai mai ya kawo irin karama bako ya aije faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ya kawo wannan gashashen dan mareke ya aije a gaban baki kamata bismillah ma ba za ku ci ku cima ku cima ya gabata musu da wannan dan mareke na cewa ya haka ku cima ala ta'kulun anan sai aka ce bayan wannan kalma kurun fa'ajiz min khifa fa'ajiz
منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
fa'aujasa minhum khifa ganin ba su ci wannan abinci sai tsoro ya dandira mashi a zuciya sai tsoron sai kama shi fa'aujasa minhum khifa qalu la taqab kin sun fa'inci ya tsorata to suka ce la taqab kaka ji tsoron komi kaka tada hankalinka a nan ne wa basharu bi gulamin alim suka ba shi albishirkin yaro masani mai ilimi don annabin Allah ne to an ce wannan magana da suka yi matar tana nan tana hidima tana bayansu tana jin wannan kalma ta samun yaro mai ilimi متأمتين فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالوا عجوز عقيم وقالت عجوز عقيم
قالوا كذلك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم تجي ita magana ba da ita ake ba to amma jin an faɗi wani abu wanda ya wuce ƙarin ƙwallota na cewa samun ɗa ta wani zamanin ta yi ita ma ɗari shi ya ba ɗari da ɗari baya ta ƙabata mar'atu fi sarra sai wanda mata ya hita tun karo ta kaɗo tana kururuwa tana ƙara mine mai kuka ce mai kuka ce fi sarra fa saka ta wajen tabi fuskarta kama abin ka fi abin mutum yake yi tabi fuskarta wannan abin mamaki wakat ajuzun akim tsohuwa kuma jaman ga tsohuwa kuma akim daman ta ce ga shekaru ni tsohuwa kuma akim daman tana buduruma ta aihu ba tana budurwa ta mata bakarana ce a zako tana budurwa ma mata aihuwa tana karama ma to yanzu ga tsohuwa ga uku ga rashin aihuwa can dama kuma a ce zan aihu kenan abin ya wuce hankali ya za a haka sai abin ya wuce na mamaki ta bin fuskarta aljuzun akin qalu kadhalik qala rabbik eh haka nan kin kina tsohuwa bakararat haka wannan magana haka ubangijin ke wada innahu huwal hakimul alim kuma shi Allah ubangijinki mai hikima ne eh shi ya san yadda zai yi kuma al'alim masani kaga a nan yanzu an ba ta masaniyar abu ne mai yiwuwa wanda yake alhakim kuma al'alim shi ne ya ce zai yi can cikin hijira na cewa nabi man tafi ibrahim ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام حليم بغلام عليم قالوا بشرناك بالحق قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
نعم الله يتدخلوا نعم كما أدوكو كما مسألة ونبقى أباك اللابار نيدي تكيب سورة الحجر يتي wannabihim an dafi ibrahim ka ba mutanenka labarin bakin ibrahim salam idh dakhalu alayhi faqalu salama lokacin da suka shigo wajen Ibrahim alayhi salam sun mai sallama can mun ji bayani ya amsa qalu salam anan qala inna minkum wajidun ce gaskiya ni wa gaskiya na tsorata da ku inna minkum wajidun gaskiya mu da anan gidanmu mun tsorata da ku don mun san ku baki ne mun san ku ba anan qalu la takhaf kakai tsoron komi la taujar la taujar kakai tsoron komi kakai tsoron komi kenan ba kayan tsoro bane inna nubashiruka bi gulamin alim mun zo mu baka albashirkin bi gulamin alim yaro wanda yake mai sani qala wannan shi ma magana da kanshi me yace abshartumuni bad amasalakibar falma tubashirun yace za ku bani albashirkin za ku bani albashir bayan bad amasalakibar bayan tsuha ya same ni na yi wannan shekaru kuma a ce za a ban aban albashir me za abin labarin labarin me za ku bani mana albashirkin menene albashirkin me za mu baka za ku bani anan suka ce bashalaka bil haq za mu baka bishara kuma labari ne bushara ce ta gaskiya falata kun min qanatin ibrahim kada zama cikin masu yankin kamna eh lalle ka tsuwa lalle a hankalce abu ne mai wahala ga tsoho ga tsohuwa wani ɗabi'a ce inda mutum yace zai yi wani kullum wani barin Allah akwai ɗabi'a da Allah ya tsara za a yi kaza ana yara an zuwa wasu aiwa wannan wai haka Allah ne ya tsara ba ce abu Allah abin da zai yafi ɗabi'a tsarin ne da kullum Allah yana iya abin da lokacin da ya so ke wannan tsari naku ne da kullum wannan shi Allah haka kin zai kuma kakka yanki kamuna samun rahama ta Allah bayan wannan shekaru qal shi ga annabi yake cewa man kadama min rahmatillah man kadama min rahmatillah min rahmatir rabbi illa dalun wane ne wannan lalle ya san wannan matsala ta yanki kamuna lahi yace wane ne da man zai yanki kamuna samun rahamar ubangiji in ba batacce ba kenan yanzu shi ma kenan ya san da cewa rahama ta Allah Allah iya ba mutum abin da ya so lokacin da ya so yanzu kenan shi ma ya tabbatar da yanke kamana bata ne lokacin shi ce kalfa ma hatsukum ayyul mursalun anan ko anan anan ba qala fama khatubukum ayyuhal mursalun قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين
to nan ganin mu shiga can mu ida bayanin ka mu zo mu ya kawo su to kuma can cikin hud rusulun ibrahim bushra ولقد آتينا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى
قالوا سلاما قال سلام
ولقد أرسلنا إبراهيم جاءت رسلنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيز
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام
فما لبث أن جاء فما لبث أ... فما لبث أن جاء بعجل حنيذ نعم تنام Allah ya labarin shi ma dai nan mas'alar ce ta waɗannan baki masu abin karama wala qad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra manzanninmu mana mala'iku nan sunan manzanni na mala'iku da Allah ya kuma Ibrahim alaihissalam da wannan bushara ta samun ɗa bayan girma sun zo sun yi sallama ya mai da amsa sun zo da bushara ta musamman a nan daga zawa fama labis an ja bi ijilin hanis suna zawa ba tare ba da jimawa he gashi ya zo bi ijilin hanis can bi ijilin samin ko ta ce mai kiba mai mai nan ko an gama abin da aka mishi kenan wannan dan malakin da ya kawo ba dawa shi bai yi ba miya ba miya akai ba a mishiwi akai bi ijlin hanid mishiwi akai to yanzu an ka mishiwi an aje a gaban baki da siffan mutane amma mala'iku ne shi ma ibrahim bai labari kuma bai gane komai ba bai gane mala'iku ne ba a wurin kun baki ne kun yan tahiya ya kawo dan malaki ga sheshe ya aji to amma matsalai nake daga nan ne ya gano akwai matsala falan mara a yadi hamgata su فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجد منهم خيفة لو كتن ديكا أبنجي أيجي سيغا وإنم باكي باسا أو باسا سحنس قولناما أنا باسا جي سيكي تبعوا to daga nan ne wa auja sa minum khifa sai me na tsoro sai ka aje miyagun baki ne ka yi bako ka mai yanka irin wannan ya kici daga nan ya ji tsoron ka aje miyagun baki ne sai tsoro ya kama shi ke ne tsorata da waɗannan baki na shi tsaru la ta kam kaka yi tsoron komi sace suka ce kaka yi tsoron komi eh inna ursilna ila qaumin yanzu ma shiraba cikin damar sun da na gaku aiki bi suka zo sun zo hallakar da mutanen lut ɗan liwaɗi kuma sun zo su ba wani tsohuwa da tsoho bishara yanzu gama cewa mun zo an aiko mu zuwa ga mutanen lut lokacin suke gama shi wannan magana wa mar'atu ka'imatun fatahik fatahikat matar shi tana tsaye a wurin shi a kusa kenan tana jin abin da ake kuɗi fadahikat sai ta yi dariya ta bushara ta lutu ya futa da jaraba ta gamawa da mutanen banza sai dariya bayan haka fafashar na haɓe isa wame wura ya haka ya a lokacin nan ita kuma ke kuma naki su wannan za a gama da su ke kuma naki akwai ɗa ishaq muka ba ta bushara fafashar na haɓe ishaq muka ba ta bushara ta samun ɗa ishaq annabi ishaq kuma bayan ishaqa mai wura ishaqa yaqub mu Allah zai ba wannan dashi ma da mai albarka yaqub dan wa menene ishaqa yaqub ana cewa bani isra'il wa isra'il yaqub shine isra'il shi da da annaba ki annaba ta annaba bani isra'il sun mutu daga zuriyar yaqub baban shi ishaq yaqub shi kuma shi Allah ba zuriya daga sassanar shi aka samu dukkan wannan annabar na banu isra'il ka kuma ce sama'il duk da shi bai annaba da yawa amma Allah ya bashi daya na ta tamka da goma ko tamka da nan da mace dubu ma dan isma'il da daya ne samu a wannan shi da Muhammad ne ko sallallahu alaihi wasallam shi shugaban duka ne gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam duk da daya ne shi isma'il da daya aka samu annabi bayan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne aka samu amma wanda kuma shi kuma shine shugaban annabawa da manzanni duniya da lahira anan duniya yace hatta a lahira ya ce ni ne shugaba ba da bushara ya ba da labarin a filin kiyama hadisun shafa da kowa san shi ne bayan abu ya rikice kowa an je ga adam ya kasa ya ka uzurin shi an je ga nuhu ya ka uzurin shi an je ga musa an je ga ibrahim ya ka uzurin shi an je ga musa ya kawo nashi isa ya kawo nashi zai ce ana laha ana laha ni nake da wannan matsayi a yau sai ya ce makan mahamuda a nan shi Allah zai ba dama ya ce zan zo gaban Allah gaban al'arshi in hwada in yi sujada ya ce za a cusa mun wasu kalmomi na yaban Allah subhanahu wata'ala wanda a yanzu bin san su ba sai kiyama ta tashi in yi wani sujada za a cusa wasu kalmomi na yaban Allah ya ce zan yabi Allah in yabi Allah a ce ishfa irfa asak ishfa to shafa daga kanka ya Muhammad ka nemi ceto a baka wannan ceton kowa ya ciki wannan kaga wuri babba kenan ko yace hatta an an kare komi idan an je ce hatta ce gidan aljanna kilan tana rihe yace fa'ati babal janna fa astafti fa yaqul man yace ana muhammad yace bika umir yace zan je kowa aljanna bayan gane kuyi kuma shigan ma yace shi zai fara zuwa kowa aljanna yace zan in kwankwasa in buga kowa aljanna mai tsaron kowa yace wane ne sallama zan ce muhammad ya ce dama duka kai aka mun umarni kan buɗe ma kowa sai kai ya ce haka rajin rafiya hatta kuma aljanna daraja rafiya wadda kuma a aljanna kanta ololuwa matakin ƙashe shi za a muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi ɗaya ne samu amma ɗayan an ce tamkar da zamsu da dubu ma kenan wannan ɗaya isa shi ya yi yaƙu amma ta kenan bushara iya masu albarka ga ishaq bayan ishaq akwai yaqub yaqub shine baban annabin isra'il da muke bayanin cewa bayan annabi ibrahim alayhi salam ya bar waɗannan mutane nashi duk annabin da ya zo bayan shi har karshe iya cikin sasale shi zuriyar shi imma bangaren ishaq imma bangaren isma'il shine cikin muka bata bushara ta ishaq bayan ishaq aka bata labar kuma akwai yaqub to anan ne jin wannan magana qalat ya wailata a'lidu wa qalat ya wailata a'lidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
قالت يا ويلتا جن wannan kalma ta bushara da ishaqa kuma da jika yaqub a wannan shekaru tsohuwa ta tunkari ɗari ga dangada ta ce a kai tona wayo wayo a alidu wa ana ajuz wa haza ba'ali shekha ta ce a yanzu ni tsohuwar wannan ni tsohuwa kun wannan mijin nawa tsoho ta ce ina haza da shewar ajib gaskiya lalle wannan al'amari gaskiya abu ne abin mamaki iyakan labari mamaki shehun ajib a wannan hali ƙalu a ta'ajibina min amarillah shi yanzu baiwa Allah zaki mamakin lamarin Allah haba zaki mamakin lamarin Allah rahmatullahi barakatu alaikum ahlul bait eh eh jinkan Allah jinkan Allah da albarkar Allah ta tabbata gare ku mutanen wannan gida eh ku tabbata gare gida ne mai albarka Allah ya muku rahama ya muku albarka eh gida ne mai rahama Allah ya wa mutanen gidan rahama eh rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ala bait rahmar Allah da albarkar Allah ta tabbata gare ku ma'abutan wannan gida innahu hamidun majid Allah abin yabo ne abin girmamawa ne in wannan iya cike rahama ta Allah da ban tsohuwa ba wannan shekaru kaga Allah ya bata kusan cewa kullum muna kan kumance baya mutum kullum bawa kai daga koma ga Allah ka bar mu Allah lamarin ka kura ka yi abin da Allah yake so kura kuma ka gami Allah zai maka kaga wannan abu ne kamar yake ce ma an kare shi kenan Allah ya barta an kare ga baya wata baiwa ta samu da ita an kare shi kenan an kare a Allah akwai abin da ya mata ta yi hakuri ta ki lokaci ta manzu ga nata yanzu kuma kibar Allah iyan wannan natan a wannan shekarun ita Allah ya ba jikoki annaba mai yawa eh jirgin mutan annabawa su kenan innahu hamidun majid wannan ubangiji abin yabo ne abin gode ma ne kuma Allah abin girmawa ne Allah mai girma ne yanzu kenan a nan yanzu sun kwantar mata da hankali ko sun fata mata da hankali wannan rahama ce ta Allah kuma Allah ba wani mamaki haka Allah mai ita mun karanta hakimun alim Allah mai hikima ne inna wal hakim alim Allah mai hikima ne kenan na abin da yaso kuma masani ne akan komi na kenan ba wani abin mamaki yanzu Ibrahim alayhi salam yanzu kenan tun da daman tsoron da yake ka aje miyagun baki shi ne yake tsoro to yanzu fa lama ta ba an hurau
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب
yanzu ibrahim alaihissalam fallon mazhab an ibrahim rock lokacin da wannan tsoro da ya kama shi na wancan baki da da ya sare miyagun baki ne yanzu ya gano ashe baki ne na mala'iku masu ka albishi daga Allah mala'iku ne suka zo a siffar mutane yanzu kenan tsoro ya gushi waje atul bushara yanzu bayan tsoro ya tayi kuma ga labai albishir ya zo nan kuma jadilu na fi tsohon sai ya shiga kuma jayayya tattaunawa akan an ce za a halakar da mutanen lut kana ce wallan ma ta tun suna ibrahim al-bushra qalu inna mulka ala zakariya
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا inna muhliku ahla قالوا إنا مهلكوا أهل أهل أهل هذه القرية.
إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها- إن أهلها كانوا ظالمين قال ان فيها قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
sai Allah ya ce walamma ja'atu suna ibrahim bil bushra lokacin da waɗannan mala'iku yan sako suka zo da bushara ga ibrahim alayhi salam cewa inna mulku ala zakariya sun bashi labarin za- mun zo mahallakar da wancan alƙarya da alƙarya sadum garin lut inna ala kanu zalimin sun bashi labarin cewa mutanen lut mutanen wannan gari mutane ne azzalimai kenan abin da ya kasa yanzu ma ya magana bushara ga abin da ya kamu mahallakar da wannan gari a zalimai da su suka yi abin da ba taɓa yi duniya ba sun yi abin duniya ba a taɓa yi ba namiji ya nemi namiji duk da sun yi haka da abin mamaki ne kwarai an ce a yanzu wannan al'umma shegantakar da suka yi ta haita wancan sai shegantakar wannan al'umma ta yanzu su can da ba arme ba ko kurin da ƙayyar gaba kuma a danne kurin da ƙayyar gaba ka a danne kurin a neme ka su na yanzu a arme ma ake a zo a gaban hukuma a cikin jama'a ofisiyar a zo a yi arme eh a yi arme ta ce wa kenan don haka duk abin da alaman duniya muka kai mamaki wala duk abin da alaman duniya a yau ka kai mamaki in mai alaman duniya kurin da Allah ta saya mana kurin amma za a diba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'umma masu yawa kan zina kan liwaɗi kan ɓanna da yawa da Allah halakar da al'umma yanzu ba wanda ba a yi ba wanda ba a yi kuma abin ya yi mahi na da da ana magana kisa yanzu ɗaya ga ɗan rahe makami ya je ɗaya rana awa guda ya kashe mutum dubun nai dubun nai ga kashe a ce shi ba abin da makon rama ta Allah alƙawalin Allah ne sai lokaci kun yayi ya ce sun zo su halakar da mutanen wannan gari saboda gari ne a to shi abin da ya dame shi tun da aji misali yanzu aji misali za a ji halakar misali garin da magana ko misali garin kano ko yami kuma ka san a cikin wannan gari akwai wani bawa na kwarai shi ne damu ibrahim salam qala inna fiha luta yace ai a wannan gari da za ku halakar akwai lutu wa akwai lutu inna fiha luta shi abin da dame shi kenan lalle ba ma za a halakar da mutanen wannan garin yace ai abin da shi ne malamin yace tattaunawa da ke kaman gadan mai mun zo mu halakar da wannan gari a a garin da yake da lutu akwai lutuwa ƙalu na na arin biyan fiya sai ta mai ka sanin waye a cikin garin mun yi ka sanin su waye a cikin garin na na arin biyan fiya mun yi ka sanin su waye ne a garin sun san wani cin zawa a saman zaɓi da su ke suna labarin kowa da wanda za a hudda daga garin kayan halakar suna labarin kuɗi kuma mun yi ka sanin waye a garin ba kai ba ka ba labari waye a cikin lulu a jiki mun yi ka sanin waye a cikin garin eh amma ta ce wannan mutane da kake tsoro maganar lut wannan cewa Allah ce alƙawalin Allah ne cewa za mu tsira da nujiyar na wahalau za mu tsiratar da shi da iyalan shi ilimar atahu amma ban da matar shi ita kafin magabirin tana cikin wanda za su yi saura domin hikimar Allah da Allah akwai masu da suka zo bayan sun zo kai da suka ɗauki nuhu da dukkan masu imani da shi amma mutanen gidan banda matar ce kadai ita ce ita wani ce domin hikimar Allah an ɗauko su ta biyo su amma Allah bai ba ta damar wuta ba kenan an tsiratar da mutanen lut an tsiratar da lut amma garin ne aka ma juyin waina eh dan lokacin tam zamu tsaya mu ji wata makakacin ka to zamu zo zamu zo kan labarin sun je shi ma bai san ba mala'iku ne ji yake baki ne su ma yan garin shi suke baki ne na samari masu kyakkyawan mutane sun zo abin suke nema sun samu ko so suka tsare gidan aka yi ta dai shigantaka karshe dai ya tar hankalin a shi hankalin kanu wa'annan mu mala'iku na Allah shi ma abin hankali sai dai shi ya mala'iku ya raba baki kaza kaza kaza a shi hankalinka mu da suka yi zikirin ba abin ya zai ta jami mu suwa ne ne mu mala'iku ne kuma da mun zo mu halakar da su ne amma ai alƙawalin sai da asuba asuba ha a cikin ai hakuri asuba mata ta yi tsawo ba hakuri shi ka asuba mata ta ce asuba ai suka ga suka ce ai hakuri alai su bi karib ai hakuri asuba ma kusa ce ai ta kuma asuba tana yi shi aka hudda shi Allah sai aka magarin jin waina da kuma hikima Allah har yau a cikin masu ilimin geography cewa shine wuri da ya kasar teku ko ina duniya duk duniya ba wuri da kasar teku kamar shi duk duniya ba wani gari wuri da ke kasar teku kamar shi so alama ce da zaka da alama kuma ruwan har yanzu wata lakace a wurin duk duniya ba bai zanta lakace ta wajen kilomita da tsawon gaske kuma ruwan mutum bai sha ya limka ruwan teku so takwas a gishiri ka san wanda kudin tana fata ko to ruwan ruwan wannan nasu lakin tasu ta yi takwas kin teku akan gishiri ba abin da ke rayuwa cikin shi iya nan hayyau iya nan garan yan wanzu dai a takaice muna magana ibrahim mun kare labarin an kama tsohuwa labari da irin baiwa da allah subhanahu ta'ala ke ma mutane na kwarai bayan allah na kwarai yanzu kan wannan masarar ibrahim salam allah ya ba mu labari yanda mun kanta a baya yanda al'ummomi kowa ke cewa nashi yahudawa su ce nashi ne nasi ne nasaru su ce nasi ne mushrikai su ce nasi ne Allah ya yi kira ya ga wani kuma matsayin kowa a ciki ya alal kitab lima tuhajuna fi ibrahim يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون
يا أهل الكتاب ننكي نبنغر يهودا bangaren nasarin da kowa ta ibrahim namu ne kan addinin yake su yahuda su ce ana ibrahim addinin yahudi da yahudanci yake nasaru su ce ai akan nasaranci yake to wannan magana biyu la ce wa ma su tarata lamin badi min badi ma su tarata wal injil lamin badi ku da kuke cewa yahudawa naku ne ku nasaru ai da at-taura ta ku yahudawa da ita injilikin ta ku nasaru ai ba a sabkar da at-taura ba da injil kowa a cikin kwatani Musa zo da attaura Isa a ƙarshe zo da Injili to ina ga Ibrahim da Yahudanci ko Nasaranci su da tayin namu da kuke alfaje su duka sun zo bayan Ibrahim to ina ga mu alaka da Ibrahim sallallahu da wannan littafi da wannan addini ka bai da alaka da su yace shin wai ba ku da hankali na fara takilin ba ku hankalta ne ku gane abun ba ba su gamuwa bayan zaka daga sai Ibrahim da Yahudanci ko Nasaranci abinda aka shekaru masu yawa bayan shi eh lalle ba makawa yace ha antum haula'i جادلتم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما ليس لكم به علم فيما لكم به علم, فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ke abin mamaki ha antum haula ku wa'annan da kuke irin wa'annan magana hajjatun fi malakum bi ilm kuna rigima jayayya akan abin sani na kai misali kan addinin Musa kan Isa akan manzon da Allah ya aiko a cikin ku kuna tare da shi asaba littafi gashi nan tare da ku kuna rigima ba ku samu bakin zaren ba to wanda ku abin da yake ma tare da kun buku kuna rigima ba ku warware ba kuna mutajin bi ma nasa kun bi ilim dan me kuke jayayyar abin da ba ku da masaniya kake Ibrahim na kuna Ibrahim na kuma kuna rigima ba ku warware ba ku san bakin zaran ba mutane kuka rigima kan wanda ba ku gani ba ba ku kan addinin shi tsakanin ku shekaru shekaru dubbin tsakanin ku da shi kina akwai kwarin rashin hankali bai dace ba ku rika rigima kan Ibrahim addinin ma naku da kuke ciki ko manzon da Allah ya kawo ku tare da ku kuna nan kuna rigima kan masala ba taurare ba ku shiga abin da ba ku da masaniya kan shi dan haka ci wallahi alamu antum la ta'lamun Allah shi ya san komai ku ba ku mutum sai kan ku yanzu wannan magana Allah ya kore kowa makana Ibrahim ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين yanzu anan wannan rigima da ake Yahudawa sai nasir nasaru namu ne mushrikai namu ne zamu ji nawa ne ne Allah ce makar Ibrahim Yahudiyan Allah ya kore ku Yahudawa Ibrahim ba bai hude bane ba wala nasaraniyan ku nasaru ba naku bane ba ban sare bane ba haka ita walakin kana hanifan musliman Ibrahim hanif ne ba ruwan da shirka musulmi ne wa ma kana min mushrikin ku mushrikan ba naku bane su wane nasu illa aulana Ibrahima إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله أكبر yanzu dake Allah ya bargima dirgiman ake da ake ta yahudawa na sauru mushrikai Allah ya bargima yace inna awla nasabi ibrahim inna awla nasabi ibrahim wanda ya kowa kusa da ibrahim lalle zai tabau wanda suka bi shi a zamanin shi masu imani da shi ya ce wahadan nabi da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wata ruwa cikin sai jami mazala iya cewa likullin nabiyin likullin nabiyin likullin nabiyin likullin nabiyin wannan wulatin magana magana ya ce wa ina waliyi minhum abi wa khalili rabbi azza wa jalla ibrahim alaihi salam ya ce kowane annabi iya da wulat iya da masoya makusanta ya ce inna waliyi ni waliyi na minum a cikin annabawa abi babana kuma wa khalil rabbi masoyin ubangiji na ibrahim alaihi salam kira annabi annabi shine aula kira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kusa su da suke da'awar nasi ne ku yahudawa ko ku nasaru annabi ibrahim alaihi salam annabi ce ni na kusa da shi eh wa hada ta hada nabi wannan annabi kenan ya kusa da su akan shi yace wallazina wallazina amanu kuma da waɗanda suka yi imani dawa da wannan annabin kenan yau yan uwa ku gane misalan da ake rigima musulmi sun kusa da annabawa domin kaga mu musulmi kaga mu shaka misalan a gaba bun mu inkarin kowa ba mu inkarin kowa musan ne isan ne kowane iya cikin man sharaɗin imani sai ka imani da cewa musa annabin allah ne isa annabin allah ne kenan ba ka da matsala da su su ne suke da inkarin wani annabi cikin annabawa eh su suke inkarin wani amma mun ba mu inkarin kowa da kenan ko da wani abu zai wakana mu nan kowa namu ne su suke da matsala kenan wannan masu imani mun muka yi kusurkan da ibrahim kenan ibrahim salam na musulmi ne wacce kun karshe ci mai kace wallahu waliyul mu'minin kenan gaba ɗaya kuma Allah shine wali masu imani Allah zama ta waliyin mu dan wanda dan haka kenan a takaice lokacin ba zai ba mu dama ba mu shiga gaba za mu tsaya daidai nan amma in wa a takaice za mu rike yanzu dai kun ga dai karshen wannan al'amari na jarrabawa da alama Ibrahim alaihi salam yawa matan shi kuma sun ɗauki haƙuri an ci jarrabawa ta magana yantar magana doko da aka daji jarrabawa ta yankada jarrabawa ta rashin aiwa ga shirin ƙarshen amari ga yadda Allah ma wani famu yan wannan famin Ibrahim ce amma mu sani wai wannan abin can ba mun karanta duk wanda ya bi Allah ya bi abin da Allah ke so akwai irin sakamakon shi a wajen Allah Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sallallahu